أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت من الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلب المفتون وحكم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأدواسي قلب الأقلادي فريد دهره على الإطلاق حاتم العتماني أبو إسحاق الله إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السلام دائمة الشيء قريدنا بهذا المحضر والتأت في بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يوم زممنا 30 دقيقة كنكم للشلة للبير ما قلنا هكذا 30 دقيقة جاء mun abin nan aha alhamdulillah muna magana ne akan al'ukuwa an yi abokantaka to kuma nasiha mun kawo jiya mun tsaya kusan karatu akan tsakanin sahabin manzo Allah da kuma hafi da rasulullahi shi kuma zainal abidin akan idan wani abu ya sami abokinka aboki na Allah to za ka guje masa ne ma'ana idan wani abu ya sami abokinka ya sabawa Allah ko kun samu sabawa a tsakani sabawar to za ta sa ka guje masa ne mujarradin zakiyarsa ko za ka guje ma aikinsa ne da ya yi na sabawa abuzar ligifari ya ce idan abokiya kuna tafiya a cikin abokantaka cikin Allah sai kaga mutum ya saba to ka guje masa kawai gaba ke daya ma'ana ka kauce masa gaba daya abinda ya haɗa kun dama Allah ne tunda an samu sabanin fahimta to ka bari wannan bangaren aƙida kenan zainul abidin ya ce to ubangiji bai ce a guje masa ba misali yadda shi kuma nasa hakan ne kuma yadda ubangiji ya faɗa cikin alƙur'ani fa ina asauka fa qul inni bari'un mimma ta'amaluna idan aka samu sabawa kace to ni na gujewa abin da kake aikatawa ba kai ba ba'ana kake aikin da ya yi ba shi ba to shi ne jiya kusan wannan ne muka yi ta tahlilin maganganun ko? e gaskiya ne hadisin manzala ya ce almomin alkawiyu hairun a habba ilallahi min mominin ba'ifi wa fi kilahuma hayar muminai biyu ne akwai mumini mai karfin imani akwai mumini mai raunin imani to mumini mai karfin imani a habbu ya fi soyuwa wajen Allah fiye da mumini mai raunin imani ko ne yake dukan suna da alhairi ce a sai shi ya ce ai mumini ko kuma mai saban Allah da za ka guje ma da mai sabon Allah da zaka sauƙaƙa masa wanda zaka guje masa idan akan aƙida ne amma in akan wani abu ne haka wanda ba aƙida bane to ba ba ba zaka guje ba rashin gujewan zai sa kaman tasliya har ka dawo da shi kan hanya wanda in ka guje masa shedan zai cutar da shi sai kawo dalili da hadisi manzo Allah akwai wanda ya saɗi Allah a zamanin maza Allah sai wani daga cikin sahabbai sai ya zage shi sai maza Allah ya ce ma ka kane kar ka zage shi domin kar ka taya shedan ma'ana ka sa shedan ya ji daɗi cikin abin da ya yi ya ji daɗi ya haɗa to irin wannan ka bi wannan hanyar ka fitar da natija ka wannan hanyar ka fitar da natija shi ne ake nufi to abin da zamu yi jona za mu ci gaba da karatu akan hakan ne dai akan abokantaka idan wani abu ya sami abokinka za ka yi haƙuri ne dirkulliya ce ko kuma yaya za ka yi to kowanne aka ɗauka zai ba da ma'ana kowanne aka ɗauka zai ba da ma'ana wani ma zakaru min al-hikaya ce fi hada al-adabi abinda aka ambata na daga hikaya cikin wannan ladabi anna akhawaini ibtala ahaduhuma bi hawan yan uwa guda biyu akhawaini yan uwa masoya abokanai kenan ko yawa Allah ya jarabci ɗayansu da son zuciya fa azhara alaihi akhahu sai ɗaya ɗan uwan nasa ya nuna masa faƙada ya ce inni ibtalaitu bi hawan ni an jarabce da son zuciya fa in shi ta Allah ta ala ikhwati wa muhabbati fa'al idan kana ganin cewa ni dai ina da son zuciya in ka ga za mu yi abokantaka a haka to in kuma kana ganin ba za mu yi abokantaka da a haka ba to kawai ka kaurace mu faƙa Allah ta'ala ubangiji ya ce ma qalahu akhuhu abinda dan uwansa ya ce ma kunta li ahallal uquda akhif ikhaika li ajali khadi'atika sai ya ce ai ban kasance in warware abokantaka na da kai saboda ha'incin da kai ba wa aqada bainahu wa bainal lahi aqadan yace na kulla alƙawari tsakanina da Allah akan abokantaka da kai Allah ya akulu Allah ya akulu sai alkawari tun da har ya gaya mun haka to shi kuma sai alkawari ba zai ci ba wala ya shari ba zai sha ba hatta yi ati a hahu min hawahu sai ɗan uwansa nan ya bar wannan son zuciya ma'ana ya shiga roƙon Allah a sa ya shiga halwa faɗawa arba'in na yoman ya yi azumin kwana arba'in fi kulliha a cikin kwanakin ya tsalu an hawahu yau ya yi azumi ya roƙi Allah sai ce ya kaji son zuciya tana nan ya ce tana nan gobe ya yi azumi yana roƙon Allah Allah ya cire masa yaya son zuciya tana nan ya ce tana nan haka haka haka haka an gani fa yaqulu la zala bai gushe ba fa ba da arba'ina bayan kwana arba'in a habarahu annal hawa qad zala sai ce yanzu ba na jinta fahimidallah ta'ala ya gode wa Allah wa akala wa shariba tukunne ya ci abinci ya sha ruwa amma ya daure ba ci ba sha saboda shi dan wannan Allah ya gusa masa ya za ka ce wannan abokantaka kaga wanda ya maka haka tun daga duniya ya kwace ka a gaban ubangiji saboda alkawarin soyayya ana yin shi ne saboda zatin Allah idan har an samu soyayya haka wanda ta tafi ba hikidu to insha Allah kuwa Allah zai yi wani abu akai eh Allah zai yi wani abu almutahabbani fillahi fi zillahi yawma la zilla illa zilluhu wanda suka yi soyayya dan zatin Allah to suna karkashin inuwan al'arshi ran da babu wata inuwa sai inuwarsa Allah ka ba mu ka samu وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أنه كان أخ أخا رجلا في الله تعالى سني وانتكى دون متنصور ذات الله فهرج ذلك الرجل إلى الشام sai wannan mutumin ya tafi sham abokin sai na umaru ne sun hada abokantaka saboda Allah fasa ala anu sai na umara radiyallahu anhu ba'du man qaddama mana sham sai sai na umar ya ce ya labarin wani da ya tafi sham faƙara ya ce ma fa'ara akhi yaya ɗan uwana yake faƙara ya ce zalika ahun shaidan ya ce wannan abokin shaidan din ɗan uwan shaidan ƙala sai ce ma ka kame ƙala ya ce ina hukari falkabaira ya ce ai tun da ya tafi can ban da aikata munanan aiki ba abin da yake ya faɗa sai na umar hatta waqa fil hamri har yana ma shan giya fa qala radiyallahu anhu sai sai na umar ya faɗa masa lizalika rajul idza aradta al khuruja idan kana nufin ka tafi zuwa sham yani ila sham fa'adani kai min ka sanar da ni faka taba ilai sai na umar radiyallahu anhu da ya zo zai koma sham sai sai na ya faɗa sai na umar sai sai na umar ya rubuta amin tanzil kitabi min Allah al-aziz al-alim gafir zambi wa qabil at-tawbi shadid al-iqab sai rubuta masa summa atabu ta ta zalika sannan sai ya zarge shi karkashin wannan ayar bayan ya rubuta kaga wannan shine ma'ana in za ka yi nasiha ka kawo abinda za ka karya mutum da shi tukunna gafirun zambi ubangiji shine mai gafarta zunubi wa qabilut tawbi kuma mai karɓar tuba shadidul iqabi kuma idan baka yi hakan ba ubangiji ga abin da yake sannan yi masa ataba wa azalahu ya saukar da shi daga kan abin da yake yi falan ma kara da kitab lokacin da ya karanta wasiƙan baka sai kuka wa kada ya ce sadakallahu Allah ya gaskiya wa nasaha umaru kuma umaru ya min nasiha ta taba wa raja ya tuba gaban shan giyan ya bari an gani haka wa min al yana daga cikin ladabi fi hadha badi a cikin wannan ba ko badi aidan idza waqa'a wa nazala wa hasalat firqatu idan aka samu tabayuni ma'ana soyayya tana nan yan uwataka amma sai wani abu ya shiga ciki wa hasalat firqatu lil mubayyanati sai aka rabu aka yi baran baran kenan Allah ya skuru illa bi khairi to karka ambaci mutum sai da alkhairi kun riga kun yi fada akan wani abu ya ki bari ko an samu sabani to aka samu kowa ya kama gaban shi kowa to karka me ya raba ku da wani ka ce baɗin iska kaza kaza kaza a'a in aka yi ma magana kawai ka faɗi alheri a kai limaruya saboda abin da aka rawaito an babin sahaba daga wasu daga cikin sahabbai ridwanullahi alaihi annahu kanat lahu zawjatun la tardihi akhlaquha akwai mutumin da yake da mata amma ɗabi'ar matan baya so fakana idza khutubira an haliha idan aka tambaye shi akan halinta ya kula yana cewa la yamji li rajulin an ya kula fi ali illa al khaira bai kamata mutum ya faɗa wa matar wa iyalinsa ba in dai ba alkhairi ba da mun aka tambaye shi ya halinta sai ce ai bai kamata faɗi wani abu mummuna a kanta ba suma fara ɗaha saboda halin nata sai gaji ya kasa zama da ita kan haka sai rabu da ita wata lataha ya sake ta fasso bira an haliha sai aka tambaye shi kuma yaya ka ji labarin mutumiyar misali faƙala ya ce imra'atun ba'udat min mata ce wanda ta yi nesa da ni walai sat minni shay'in ba ta cikin lissafi na da komi kaifa azkuraha ya zan ce maka wani abu akanta ban san abin take ba kaga akwai salama ko akwai kubuta qala sara wardi sara wardi ya rima Allah ta'ala yana faɗa ba da hikayati da hada bayan kayansa da ya kawo wannan yace wa hada min man takhal min التخلق بأخلاق الله wannan shine dabi'a irin na Allah eh dabi'an Allah kenan duk abinda in aka yi aka ce an duba shi kenan an gama da shi ba wai a yi a sake waiwayowa kan abin ana ta tsallan baɗaka a kai ba ba a yin haka allazi an harar jamila ubangiji shi yake bayyana kyakkyawa wasarar ɗabi'a kuma ya goye mummuna yanzu nan za ka yi rashin gaskiya a cikin masallaci za ka yi rashin gaskiya Allah sai ya ɓoye ya hana a gane ka sai ya bayyana a ce kai ne liman ɗabi'an Allah kina yi ba gane ba ai yawancin mu'amala haka ne yanzu na sai mutum yana maka ga gaskiya amma rashin gaskiya ne a cikin gaskiyan da ya nuna sai a nuna wa mutane mai gaskiya ne amma kuma makaryaci ne sai Allah ya koyi ƙaryan ya bayyana kuma gaskiyan wa al'umma ba haka ke ba da yawa haka ne kai ka san kanka ba gaskiya kai ba amma kuma ba ka son a sani sai Allah ya kyale kuma zai iya fancakalar da kai inda Allah zai fitar da kai yanzu waje nan ya yi maka mukashafa ka ga mutane abubuwan da suke yi marasa kyau da sunan mai kyau a gaban mutane mutum ya bayyana abu mai kyau ya ɓoye mummuna to a wajen Allah ya ɓuya kama sai Allah ya bashi da mai kyau da shi ne ma'ana Allahumma ya man azharar jamila wasu tarar kabiha walam yu'akhir bil jarirati walam yahtiku sitra yake in ya keta walam yahtiku sitra wa ya azimu al afwi wa ya hasana al tajawuzi ai dullalla ma shi ake ya barka hakan dai da kai sai shi ya barka haka biyawanci addu'a za ka ga ai ana neman sutura ne kawai amma aka fito da mutum keke keke a iya nan kawai za ka gane mutum zai ta ne a kowane abu fa haka ne har sallah in ka zo sallah za ka ce allahu akbar ka faɗa wa mutane wai ba wani abu da kake gani sai allah amma zuciyarka kana tunanin wani abu daban to da zai bude kana karatu baki harshe na karatu amma kan zuciyarka tana tunanin kasuwa ko budurwarka ko wani abu ko ba haka bane to Allah ya nuna wa mutane sallan na fara kuke bi fa budurwar yana karatu ne kawai amma baya wajen karatun yaya ba su tarar ƙabila ba ai ya rufe illa amma a baki ka faɗa mutane Allahu akbar amma a zuciya zuciyarka na kan kuɗi na kan ƴan mata na kan matarka na kan haka na kan wani ma yana shirin yadda zai yi mugunta ko yana Allah Allah ya da sallama kuma ya zauna ya yi mursisi ya yi da muku da sallah gashi nan kaman kanin annabi ba haka wani istaral qabiha ya boye wa azharal jamila ya bayyana maka ya bayyana wa mutane a ganka a natse watakila ka sha rawani ga komi da komi to wannan ne mutum baka san wannan ba ya ta ina mutum zai kai yasa roƙon Allah kawai da neman kullum ka tsaya istighfari shine gaskiya eh shine gaskiya wai an ce Farfes Ibrahim Makar ya yi magana kan Maliku da Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad ibn Hanbali mazahibinsu sun tafi akan gyara zahirin sallah raka hudu a lola wankan janaba wannan shine suka tsaya su shauti jani kuma sun tafi akan zuciyarka abin da ya dauko shi za a gyara shi zai haɗu shi ne waiwa hajiyawa suke magana ce to kaga ne sun shiga abin da ba sani ba kuma hakan ne su suna magana ne akan zuciyar me ta ɗauka ba maganan a fitin in ka zo kaga mutum ya tsaya ya kalli ƙasa ya karanta fatiha ya yi ruku'u ya daɗe ya ɗago ya tsaya cak ya yi sujudi ai a zahiri sallar ta yi kawai wannan fiƙiyanci kenan amma sufanci haka ne ba haka bane sufanci ba haka bane yaya ka ɗauki Allah a cikin zuciyarka a tsayuwa ya ka ɗauki Allah da ka yi ruku'un kuma a ina kake ya ka ɗauki Allah da ka dawo daga ruku'un a ina kake da ka yi sujudin a ina kake ya ka ɗauki Allah ya kake ganin Allah a cikin wannan gurin mahamilai ne saboda haka wannan suna tafiya ne akan mazahibul zahir na islahil insan wannan kuma suna tafiya ne a mazahibul batin na islahi kalbul insan to su ɗaya su suka sani to ta irin wannan ne aka za a yi magana da su to ta ina za a fara ba mutum ya yi ta buɗe ido ma akan wannan ya kokarin kafar taka to ma idan ma wahabiya suka ce za su yi wannan sai za su zagi wai an ce haka wa an ce haka wa maliku wai an taɓa maliku kenan to soyayyar da yake yi wa annabi su kuma da suke takalar sa kai kuma ba cewa ba a sa takalmi a madina wa ya sa shi wanda a cikinsu ma akwai wanda ke cewa da ya zo zamanin maliku sai ya sa amar bulara saboda yadda inda yi addu'a wajen manzala sallallahu alaihi wasallam yadda suka da abu jafar al-mansur so gama ya daga murya a cikin masallacin manzala ce la tarfa wasu wasu fauka sautin nabi wala tajaharu lahu bil qawli an tahabata amalukum antum la tashurun yace hurmatu fi hayati hurmatu ba da wafati ka hurmati fi hayati alfarman sayin da kake ganin baya duniyan nan to daidai yake da alfarman sa yana raye kar ka daga murya bayan sun yi magana da Abu Ja'far ya je ya ce to ya zan yi wajen ziyararsa a aqabilu aw astadbiru zan kalle shi ne ko zan je masa ba ya ce bal istaqbilu wa huwa wasilatu ko wasilatu abika adamu ila Allah ka kalle shi gaba da gaba ka yi masa assalamu alaikum ka yi mara addu'a shi ne tsarinka shi ne tsarinka zuwa ga Allah ɗan tanya ya ce wannan bai tabbata ba ka juya ka kalli ɗakin ƙaba ya ka kalli annabi duk wahabiyawa akan haka suke kuma za ki maliku suke akan wannan to kaji ya za yi da irin wannan kuma gashi na aikinsu ya bayyana ko yanzu za ka je madina da kana kallon ɗakin ana ganin ka tsaya kaya ka gaban mazala ya ce istar da barbu juya masa baya ka kalli ɗakin kaba to amma lokacin da wannan salman ya zo zai buɗe sarkin maka da ya zo zai buɗe maulidi kabarin ya kalla ya tsaya ya yi addu'a ya ɗaga hannu kowa duk duniya yana gani bai juya masa bayan ya kalli ɗakin kaba ba kuma ba su ce komai ba Allah ya yi. kwamatala aikin ilimi ne yana ba da ma'ana da yawa gaskiya za ka iya tsayawa akan abin da kake kai amma ka yi shiru idan ka fitar da wancan natijan ka fitar da wannan natijan to in ka zo kuma ya ka zaɓa ka ga wanne ne fi maka in ka ga ka ji a manzo Allah bayan ne to sai ka je ta yi amma ka ga ba su tafiya kenan akan in ka je Madina ka je ziyarar masallaci ne ba annabi ba wamin ha ai al'umurin latiyan sha an ha a tawaddud wa ta'allufu yana da cikin al'amari da yake tayarwa so yake tayar da soyayya da sabawa a tsakani wai ya kama as-salaf nahu kamar yadda muka wuce shi mu'azzamul adabi al-muwafaqati shine mafi girman ladabi wanda yake dacewa wa tarkul muhalafati da barin sabawa imali ihwani tare da yan uwa wala sahabi da abokanai wai kunu zalika wannan yana kasancewa bi tarkil mirai wal jidali in dai kana da akutokar ku dinga jayayya al mirai wal jidali kar abokanai su dinga in dai ana yin haka to da asaba duk abin da aka yi kawai a tsakani to a daina mira a daina jidal ba mira babu jidal wala yantazi ulmaru illa min nufus zakiyati kadin ta za al halgillu kar mutum ya cire wani abu daga cikin ɗabi'a mai kyau sai dai ya cire kiyayya wa gairi da wani kiyayya min akhlaqir radiya daga ɗabi'a mummuna a jikin mutum in ka ga mutum yana abu mara kyau to ka cire mummuna kar kai kokari ka cire masa mai kyau din wata sabaddi ala kilasatil mardiya ya siffantu da ɗabi'a mai kyau yardajja is kaga dama abin da ake bukata da sufanci ka cire a halakun radi'a ka mai da shi da a hadakun mardiya ɗabi'a ka wanda take ba ta da kyau to ka cire ta kawai da ita ɗabi'a ka wanda ɗabi'a da take da kyau ka dawo da ita wannan gurin ka zo ka kafa ta to a nan ne ake kaka kiki kaka a nan ne ake aiki shine ma'anan abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce raja'ana min jihadil akbar asgari ila jihadil akbari kaga wannan duk wanda ba ba bai gane sufaye ba kafin ya gane wannan yana da wahala zai ji amma zai iya ce maka ma hadisin ƙarya ne kawai misali ne ga dama ko ce da ishi ko ce maka wani abu rajana min jihadil askari ila jihadil akbari an dawo yana mandala yana magana jihadul askari shine yakin badar uhudu hunainu tabuka duk waɗannan yakokin nan karamin yaki ne ji mazalla to rajana min jihadiha ila jihadil akbari zuwa ga babban jihadi kalu ya rasulullah sabai suka ce amma Allah wa ma jihadul akbar yace jihadun nafs yaki da zuciya wancan ai wani lokaci ne maraka ana zuwa ne a yi in aka buga aka buga akwai auyi ma za a tsaya in aka tsaya da a sake koma a buga a buga a tsaya haka dai in aka a za ki bugawa a tsaya amma jihadin nafs mustamirri ne shi ba a farawa a bashi yaƙi da zuciya to wane ne babba wane ne ƙarami yaƙi da zuciya yaƙi da zuciya to kaga idan sufanci tana rike da wa'annan ne a kadar ta ce ayi wannan hadisin sufanci ne to ƙarya ne maganar da aka faɗan ƙarya ne jihadi da zuciya ba ƙarya ba ne hakan ne saboda wanda bai yi mujahada da zuciyarsa bai isa kai gurin da zai kai ba saboda ta tara an tara mata bala'o'i kuma da aka tara mata bala'i sai aka faɗa cewa ta fi yarda da mummuna wa ma wa ubari un nafsi inna nafsa la amarata bi su illa ma rahima rabbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum inna fi kulli jasadin mubaghatun idza salat salahal jasadu kulluha wa idza fasadat fasada al jasadu kulluha ala wa hiya al qalbu haka ne ko sai ya ce kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya cewa ita zuciyar nan da ka ganta to tana da wani irin karfi wato akwai wani gona da aka ajiye ta inna li kulli malikin hima wa inna himallahi maharimahu ko to amma malik inna li kulli malikin hima malik din da ake nufi ai zuciya ce tana da gona wa inna himallahi maharimahu to abin da ke kewayen abin da Allah ya haramta wa zuciya ita zuciya ka'idanta duk gurin da Allah ya ci baya son abu ita ce tana so ta ga me yake gurin wannan haka aka yi ta tana son ta ga me ai wani kullun yana son ya ji shi zai sha giya ba don wani abu ba ya ji ya daɗin ta me dalili da Allah ya ce haramun nan haka haka abubuwan eh in ka zo kana wuce ɗaki kana wucewa aka ce maka a kowane abu a ɗakin nan amma ba a son gani wani sai ya tsaya ya zauna ya ɓata a kansa lokaci wani yana amma an ce ana buɗewa a wata rana ya ce shi ko sai ya ga me yake gurin duk irin wannan zuciya an tilasta ta da wannan tsegumin da gulman to ashe kenan tana da buƙatuwa da hukunci akan wannan abin da aka hana ta ta ce sai ta ganin mujahada dole ne amma kowa zai iya kokarinsa ne gwargwadon abin da ya iya dole da shi ne ake samun yadda za a wuce cikin lamarruka Allah ka samu wuce lafiya na'am ahlaqur radiya amma da ita mardiya irin wujudul gilli fi nufusi domin samun riko a cikin zuciya kamar kila kamar da aka ce mira'un jayayya ne in ka ka kullaci mutum to mafiya yawa in ka ka kullaci mutum to ana ana yawa jayayya in dai akwai jayayya to za ka kullaci wanda kuke jayayya da shi wataƙila ya yi bitin ɗinka a gaban mutane kai ma kana son sai ka rama to tana ake samun gillu to in ba a yi ba fa babu to kaga a bar jidali a bar mera'i kenan to ana faɗa maka ga dalilin da ke sa daga an fara ko to ka sani to sai kwafa kana kwafa hikidu na shiga kana ta tanadin yadda za ka yi kamar da martani kenan wai zan ta ga almira idan mutum ya cire jayayya min baɗin daga zuciyarsa zahaba min zahiri na filin ma zai tafi idan ka cire wannan ƙiyayya na zuciyarka to na abinda kake so a filin ya bayyana ba za ka so kuma ya faru ba amma na cikin yana nan to za ka so na bayan ya bayyana wa aksar ma sha anhul algillu fil batin mafi yawan abin da ke sa mutum ya yi riko a cikin zuciyarsa almuzahamatu ala huzuzul ajilati cudanya cudanya akan neman abin duniya bi kasaratul munasarati fiha wal munafasati kana neman abu wani yana nema kana son abin shi ma na nema yanzu aka me aka haɗu wajen neman sa Allah ko duniya to mece ce duniya mu ce kuɗi da mata su ne duniya kuɗi da mata ko duk wani bala'i yawanci wai na abubuwan da suke haɗawa duka to sai ka bi menene asalin kowane irin abu a kowane in kana neman me yasa mutum ne ai abu guda uku ne sha'awa fushi hawa sha'awa duk abin da ka jance maka sha'awa ta akwai abin da kake nema ne kake son shi fushi shi kuma duk abin da ka jance ma fushi kana son ka yi reactin ne kana son ka mai da wani martani ne hawa mutban abin da kake so ya tabbata kawai kar abin da kake so ya zama bai tabbata ba wayannan abu ukun su ne asalin dukkan bala'i a cikin kowane dan adam in kuma mutum an yi shi ko yau aka yi shi to akwai wannan abun a cikin shi saboda shi ne asalin sirrin dan adam wayannan abu guda uku ash-shahawatu wal ghadabu wa hawa shi ne dalilin da mala'iku Allah ya musu itsila'i akan annabi Adam suka ce wa Allah, Ata ji alufiya man ya fisidu fiya fasadu a yayi. Ata ji alufiya man ya fisidu fiya waya safaku dima'a kaga biyu, ya fisidu safaku dima'a. Ya fisidu abin da yake sa barna ai sha'awa ne. Safakun dima abin da yake sa zubar da jini ai gazabu ne ai fushi ne. wani hannun sabiyu bi hamdika wani kadi sulat kala inni alam ma la ta'lamun waye ya gaya wa mala'iku annabi adamu in yazo duniya zai wannan nan dabi'un da suka gani a jikinsa ne Allah ya musu mukashafan sa sai gani saboda haka babu wani dan adam wanda ba wannan cutar a jikin shi babu wani shi dan adam ne sai Allah ya zamo a zaharar أثر القبيح وأظهر الجميلة وعلم آدم أسماء كلها sai Allah ya bashi ilimi allama sai bashi ilimi da ilimin sai ya gane abin da suke target da shi a kansa sai Allah ya jiyo musu tunda sun faɗa ka ce an bi wani da asma ya haula in kuntum sadiqin ku bani labarin wannan abin ku da gaskiya kuke yi sai suka ce la ilma lana illa ma allamtana sai ka ce ya adamu an bi'ahum bi asma'in faɗa musu su gane akwai fifiko kaga astar al-qabiha wa azhar al-jamila annabi adam ya ce to wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza to me za ku ce babu min la tazihunku fa qawluhu sajidina ku yi masa sujada ya fi ku dalilin da yasa muka ci gadon mala'iku kenan har yanzu duk mala'ikun suka yi hidima wa annabi adamu kowane dan annabi adamu kowane na mala'ikun suna masa hidima saboda wannan sirri ne abu biyu ne abu uku ne a shawa ta ja'al fasad wannan sha'awa sha'awa ita take haifan yaya biyu albuhul wal hirsu kwaɗayi da ruwa sha'awa ne kwaɗayi ka tara dukiya rowa in ka yi kwaɗayin tara dukiya to kuwa za ka samu wani abu sunan shi ka yi rowa don ka tara domin sai ka hana ya taru to kaga abu biyu ya haɗu lokaci guda ɗaya algazabu fushi shi ma za ka samu ‘ya'ya biyu alkiburu wal ujuru kamar ni waye isa shi ke sa ake mutuwa shi sa ake zubar da jini hawa mutu ba'an kuwa ita tana baka ne tsakanin albidi'atu albidi'atu wal kufuru wannan in ka duba wannan biyu wannan biyu wannan biyu wa'annan ƴaƴansu ne su wa'annan ƴaƴan da alhirsu da bugulu da alhirsu da buhulu na ruwa da kiburu da ujubu da hawa ita kuma ta haifi al-kufuru wal bid'atu su kuma suka tabbata suka ce to ya kamata su haifi da daya sai suka haifi al-hasadu sai suka haifi hasada wannan abu guda guda bakwai kenan wannan yaya guda bakwai babu wani da a duniya wanda babu wannan abu a cikin shi wakili shi yasa Allah ya saukar da Fatiha da aya bakwai don ka kokkona su ne gabaki ɗaya don ka zauna lafiya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وأن قوة لنا مقابل ديني قوة لنا مقابل ديني idan ka san su da su ne za ka halakar da komai da su ne za ka halakar da komai to in baka san su ba ta ina za ka yi ta yaya za ka yi wannan cutar akwai wanda baya cikin shi to da Allah ya neman ilimin sufanci yake kenan zai zama wajibi ko zai zama kawai kana yi ka wannan shine abin da ake bukata domin shine asalin fitani kuma babu wanda baya da shi balle a ce wannan yana da shi wannan baya da shi wannan yana da shi wannan baya da shi babu in na faɗa kar wani ce har annabawa don na san tun da abu ne mai nisa ko annabawa su kujerunsu daban ne annabawa kujerunsu daban ne shaidan baya kansu amma babu wanda shaidan baya wasa da shi babu shi su ma himaya ne ubangiji ya kubutar da su ne amma karfinsa yana taba su sai dai baya nasara ne a kansu amma muku ana katil wani makatulu ne ya wargaza mu mu wargaza shi kuma gashi ba shi da hakuri. bai yadda a kare shi da an kare shi ba haka shaidan yake bai yadda a kare shi yadda an kare shi ba to ka ko in haka ne kuma hakan ne to labudda shi yaki da zuciya shi fi komi domin mazaunin shi kenan ofisinsa kenan zuciya mazauninsa kenan ofisinsa kenan shi yasa nabi ya ce ma ubari'u nafsi innan nafsa la amarata bisu'i illa ma rahim rabbi kaga ba ba nafi bane isbati ne amma an baka aunu ne ka samu taimako ne amma ba wai babu ba Allah ya taimake mu na'am haka ne ko wasar mashin walmunafasa hususan neman kana bainan wa mashakilati musamman ma a samu munafasa munafasa ina son yi abun da abokina bai yi ba shi ma yana son yi abun da ban yi ba an gane munafasa balata na fasil mutuna shine munafasa hususan neman kana da nan mashakilatu musamman ma akwai tsakanin mushkila a tsakanin mutanen yawa ina son yi abin da baka yi ba kai ma kana son ba na Allah ba a na duniya na duniya wa mumasalatin wa mujanasatin da yin abu na yi irin naka sai yaya sai ka ce to ai abin da yake faruwa kuna zaune a waje ɗaya ne yanzu za ka yi wani abu sai ka yi wani abu ya yi daidai da na wani mutum yana wani gari iri ɗaya Allah ya sa muku irin tunanin ɗaya komi har fenti har gadon ɗaki har kujera har shimfiɗan falo iri ɗaya inda za a ɗauke ka kai ka gari sai ka ce kaga ikon Allah ga wani gida kamar gidana babu bambanci amma idan kuka yi kusa da kusa wani ya ce bai ji daɗi ba yana son ya canza sai ya canza tantin na ƙofar gida ko ba ka bane mujalasa ne da mujalasa wani sai ce baya so kamar yadda za ka ga wani a hanya baka taba ganin shi kawai sai ka ji kawashe shi ba ka son ganin shi baka taba ganin shi ba fashe ranar amma ka ji ba ka son ganin shi da ma ya mutu yari kuma bai ce maka komai ba harkar zama daban bai ma san kana yi ba amma kai nan ka kula ko a ce maka da Allah baka ga wani ne mai girman kan nan ko wanda ya wuce baya magana da mutane ko ba haka ake ba bai fa san kana yi ba yana fa harkan abin da ke gaban shi ne kai nan ka kula kanka ya zama katu kaga wucewa ne kawai amma sai ka dora wa mutum bala'i ma ka tsitsi ne ma kuma bai san kana yi ba watakila ya dawo kuma ya maka alheri ko kai kuma ba za ka ce wallahi ka wuce na zage ka ba ka yafe mu ko za ka iya girman kai nafsu ce nafsu ce to irin wa'annan fa in ce maka wa'annan bala'o'in su ne kilabu wanda suke cikin zuciya su kuma sun fa suke gani suke neman sai ka kashe shine ma'ana walau an na katarna alaihim an yi kutulu an fusakum to an fusu nafsu ake nufi ai al'amara ta bisu'i wayannan abubuwan da zan ce ku kakkashe su ma fa'alu illa qalilan minkum an gani su fa'i so yanzu suka rufe nan wala wana katarna alai ma ne kuntu law fusaw aw khuruju min diyari ma fa'alu illa qalilan minhum sai na babu kada ce law amarani rabbi bi an aqtula nafsi la fa'altu to ai ko shi ya kashe ya kashe hawa mutuban da ya kashe hawa mutuban ya zama mu gane sai manzo Allah ce man yuridu an yara mayitan yamshi ala sarafa yanzur ila abi bakari wanda yake son ya ga mutacce wanda yake tafiya a bayan kasa ya dubi sayyidina abubakar mutacce kaga aikata la a zahiri kuma za mu yi mu gane ya kashe rana ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya zama halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi da kwana yau an sa shi ya zama an yi masa mubaya ya zama halifa na tura kofan haka zai fito yawa yawa shikenan yau ana an masa mubaya ya zama halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shi gari sai ya dauki kayan zai tafi kasuwa sai na Umar da Abu Bakar bin Jarrah suka ce ina zaka sai ce kasuwa ya ce kamar ya kasuwa bayan ka zama halifar manzan lafiya to ai yana da iyalai zai zauna ne kawai ya ci banza zai je kasuwa da ka ce a ai bai kamata ba sai dai a sa maka abinda za ka dinga ci kullum za a baka rabin rago a gidanka ka tsaya saboda zaman kujeran ka kiyaye ga abinda za a baka ga abinda za a baka shi haka za a yi haka za a iya ce to ya yadda to ga a kirga ina da dukiya misali ya ce ina da dubu ɗari biyar da kaya na da na sayarwa da komi da komi jari na ya kai miliyan ɗaya to idan na koma ga Allah in kuka duba kun ga ya wuce da naira goma to ku cire naira goma kuma da shi cikin bital mali ba nawa ba ne daga yau komi ya daina na fatan kun gani sai na umar ya ce lallai ka shiga mana aiki ka kawo wannan irin tsoron Allah in an ga kwabo ya karu daga yau akan dukiyata to ba nawa bane domin daga yau na rufe kasuwanci duk wani abin da zai faru ba zan taba ba zan tsaya aiki na han koma ga Allah hakan kuma ya kasance kaga man yuridu an yara ميتا يمشي على الثرى فليزور إلى أبا أبا بكر الصديق to wannan su ne kuma suka ce aka kai aka sha ya zai nuna mana zai sha din kuwa lokacin zai koma ga Allah sai ce Aisha Aisha na baki kyautan wuskin dabino biyar wuskin dabino shine wanda ake cire mazakka baki iba ba amma gashi na yanzu na ga ya zamo kayan gado da ke da ‘yan uwanki mata guda biyu da ‘yan uwanki maza guda biyu ta ce a babana ‘yan uwana mata guda biyu fa ka ce ce eh ta ce to aini ɗaya na sani asma'u sai ce ai za ta baɗa ne uraha jariya ga wannan matar tawa ga tana a ciki ina gani mace za a yi za yana fara mata kuwa ya rasu ba balla masa wani bangare na gaibi ba ko ka zo ka gaya bane cikin matarka ga shi nan ka ce ga namiji ne ko mace ce mu gani in ba kwatance kai in kuma ka isa in ka yi yayi to gobe wata ta ci shi ma ka faɗa mana mu gani ah tsakanin shi yayi ai tsakanin dama shi gaibi yake kwasowa shi ma ko ba irin ganin gaiba bane ba to wannan shi yana zaune abin da ya faɗan kenan kuma ta iyar rasun kuma kuma ya ya faɗi mutuwarsa ne to shi ma wani ya faɗa ya ce to zan mutu ko ya ce na da sauran lokaci kaza sai a tsaya gani ai kaga babu ɗaya ba sanin mutuwarsa sanin abin da ke cikin abin nan kaga an kai lafiya to irin wa'annan abubuwan dole abubuwa ne wa'inda yuta baru bihi a lura ce to yaya aka yi aka kai shine ma'anan fatta shabahu illan takunu mislahu illan tashabbaha bir rijali falahu yaya za ka yi ka kai sai ka duba yaya wayannan suka suka kai sai ka ga illolin gabaki ɗaya wallahi a jikin mutum ne wayannan illolin da kake tara su me yake sa ka jawo shi mutum jayayya jayayya ne yake sawa gillu gillu ne yake aifarwa bugudu daga nan sai ne sai hasada to shi kenan karkari an gane kenan saboda so ni mutum ne mai son jayayya to kenan za ka yi gillu wannan mun sani a sufanci in kaga mutum yana jayayya to zai yi gillu zai yi riko in ya yi riko kuma hasada ta to saboda haka wannan hanyar babobi ne daga sufanci daga ganin mutum yana jayayya to ka san cewa to ka kiyaye masa in ka ji yayi hasada kai ka sani sufanci ne ya maka amma ka lokaci wannan zai yi kidu sai ce ka san gaibu ne eh na san gaibu domin na san ilimin da baka sani ba haka ne in an yi musu kuma shi zai faɗa saboda zatin Allah zai ce haka in ma ba zai faɗa ba kuma za a gani to ina ke nema a karkashe a fitar da su daga cikin gida ɗabi'a babu mutumin da bai tsarkaka da wannan ba bai samu wannan ba to za ka same shi ka annahu ya abudu ala harafin ka annahu ya abudu ala harafin za ka same shi bangare ɗaya ne bai san abubuwa da yawa ba amma zuciyarka ai manzo Allah ya faɗa wa Anas Anas zaka iya ka kwamba wani a cikin zuciyarka yace eh zan iya yace hazamin sunnati wannan shine sunnata ma'ana ne ake son a rafa da maka hikidu kar ka rike wani ai shine shine abubuwa da yawa wallahi mutane sun kasa to suna zahiriya daban da to to kaga wannan ko ai ba shi ne ba ai aiki ake yi to wannan kuma abin da ake nufin ka duba sufanci ji ai na faɗa wahajiyawa da izala ba aiki ne a gaban su ba su haskakawa ne kawai fa haka su kuma sufanci aiki ne mujarradin ka bi kanka ka dinga tuman kanka ka bi kanka ka dinga tuman kanka bi ma'ana hasibu an fusakun qabla an tuhasabu idan ka ga kai komi aka maka an bata maka rai duk lokacin fada ka ga wani ya bata maka rai kana da tunanin ka yi uba ne akan shi shi ne ake sassautarwa ya za ka yi ana son ɗan adam in zai yi mulki ana son ɗan adam ya zamo yana da zuciya amma yana da haƙuri haƙurin ya zama ya fi zuciya saboda in yana da zuciya in dai zai tafi da zuciya to halakar da shi ne domin shi zuciya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shedan ne yake shiga zuciyanka yayi ta ma pumping a zuciya sai ka ga waɗansu jijiyoyi suna tashi a nan a duk lokacin shirin da yake makaga ta mai manzala ya ce ka je ka yi alola in ka yi alola wannan tamfan zai sauka ai magani ne to inda alola a jikinka kuma shaidan baya samun taharrukin ya maka iskanci yadda ya ga dama idan kana azumi baya samu duk wa'annan da ka lura ga sufayenmu sai mutum ya kwanye ini yana da alola dandun kiyaye wa'annan din saboda sakan abubuwa istighfari salatu wa manzo Allah la ilaha illallah istighfari kana zuwa kana tafkamar wani abu dan ya ya jawo shi sai ga shanye akwai gurin da ake bukatan fushi musamman in kana da shugabanci saboda in ba ka fushi ba za ka iya taka mutanen ba saboda mutanen son zuciyar shefewa a cikin mutane don kace ba za ka iya ba fushi a cikin lamarin ka to babu abin da zai gyaru kuma ba zai gyaru ba ai wato abin da nake faɗa baya jalala ita ce jamala a waje ɗaya suke bai juya kai ne kawai haka kama a ce takobi ne kawai kai ka dawo da nan ya zamo gaba nan ya koma baya wallahi kusan abu ɗaya ne amma abu ɗaya ne kama a ce ciki da bai ne nan shine nan nan shine nan ai duk ɗaya ne amma sai a ce nan tafin hannu nan sai a ce bayan tafin hannu to wallahi kusan haka abin yake amma sai ka tafi tukunna za ka iya ganewa sai ka tafi za ka iya ganewa Allah ya taimake mu ya ba mu ilimi albarka wa man yattasa fi tazwid al-huzuz an-nafs wanda ya tafi cikin narkar da ya narkar da son zuciya binira ne zikir ka gani ko in kana son ka narkar da son zuciya binira ne zikiri da wutan ambatan Allah zaka dinga yi ala sabili tazkiyati saboda neman tsarkaka wa ma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa kagani nahani ai nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma qahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alaha ma fujuraha wa tabayyaqa qad ablaha man zakkaha to ya كيف تزكي الأنفس كثرة الذكر بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تنا نركد حواني تنا بنيران الذكر da wutan zikiri take narka wa'innan abubuwan ashe shine taskiya shine li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah yanda kake ka san manzala sallallahu alaihi wasallam ce rahimallahu mutahallilina min ummati Allah ya ji kan masu sakace daga cikin al'ummata sakace sakace ai dattin shi ne ke kama haƙorinka dattin nama da ka cika kwanta hannu shi ne yake zama ya zama tsutsa ya ci haƙorinka idan ka cire shi ba zai zauna ba balle ya ci nama kaga a zahirinsa an tsarkake ka da aikin da baka san shi ba saboda haka shi ne ma'anan brushing don ka kubutar da lafiyanka kawai an ce Allah ya maka rahama wanda yake yi to ya kuma zuciya tarkacen da ke jikinta zikirin Allah ne shi kuma ke sharewa zikirin Allah ne ke sharewa kaga ashe kenan li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah yanda kake share wannan ka fitar da illa dan kar ya cutar da kai to haka zikiri yake fitar da illa dan kar ya cutar da kai a zuciyarka wanne ne haram wannan bangaren yaya mutum zai shiga wannan gurin a ce wai kana kuskure ka bari kawai to ka bari ka yi ne kana yin imaya ka tsare ka share ya dawo da shi babban malamin ofisinsa ne domin zuciya tana da ofis 48 ne kuma dunnin shaidar ne na nafsu ai mun faɗa ce na faɗa tunanin da kake yi a kowane awa tunani a kowane awa in ka buga dubu saba'in su ashirin da bakwai za ka gane a kowane awa ga adadin tunanin da za ka yi kamar yadda za ka gane numfashi a kowane awa numfashi a kowane awa za ka yi numfashi dubu ne ɗari biyar ya fita ɗari biyar ya dawo wannan shine daidai mutumin da yake da lafiya ɗari biyar ya tafi ɗari biyar ya dawo akwai wanda ya sarƙafe kafin ya ja wannan ba da shi ake ba a jullin mutane kamar yadda ubangiji yake cewa wattino zai tuna wasu da shina hazal bal da anil lakar khalaqana lil insana fi ahsani taqwim summa raddatna wa asfala safili da Allah madaukakin sarki dan adam yayi shi ai shi dan adam gaba ki da daidai ne ai akwai wanda yake zuwa gurgu ne ko sai ce ba daidai bane to su suka fiya wani ya zo bai da kunne wani ya zo bai da ido wani ya zo da irin ma haka sabanin yadda ka sani to kaga ai wannan ba za ka ce tun da ai ana samun gurgu ana samun kambale ana samun mai ido daya ana samun hancin daya ya toshe ana samun sai ka ce ai babu ai tun da Allah ya ci sai a duba a ga suwaye suka fi yawa da suwa ke amfani shine suke cewa ashazu la yuqasu ta ba a kiyasi da shi a cikin lissafi abin da bayi da yawa wanda ya fi yawa da shi a cikin lissafi to duk dan adam duk wani dan adam ko kana bacci ko kana zaune sai ka yi tunani so dubu saba'in a awa ashirin da hudu so dubu saba'in a awa hudu wannan asufanci wannan tunani dubu saba'in din su ne mala'iku dubu saba'in da suke dawafi a ɗakin ƙaba wannan tunanin a ina suke yin shi ne don Allah ku ba ni amsa zuciya ne zuciya ne ko ba ita ba ce ta zuciya ita ce ka'aba a jikinka zuciya ita ce ka'aba domin wa'annan abubuwan ita suke kewayewa da ita suke kewayewa don da zuciyan abin yake faruwa ina ne zuciyan duniya ƙaba ne ita ce kuma jikinka nan tunanin su ne mala'ikun me ka mai da su a tunanin ka yi ƙoƙari ka mai da su ka ‘yanta su sun zama rauhaniyun sun zama mala'ikun na gaskiya kai ka tsarkake sun zama sai ka kana zaune mai ka ce ai ƙabon ma da tana maka ɗawafi mala'ikun da suke wancan ne su suke tsarkake saboda ka riga ka danne abin da ake nufi Allah ya baka himaya kai iya kokari shine wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana idan kai kokari cikin abin da muke nufi to za mu sa kujeran da muke nufi da kai kuma mu zauna da kai akan kujeran wannan lahlama al ne haka ma'arifa yake wannan shine in aka ce sufanci sufanci da ma'arifa daban amma hanya ɗaya ne sufanci daban marifa daban sufanci tsarkaka marifa isa abin da ake nufi gaitul muradi idan ka yi sufanci ka tsarkake zuciyanka ina zai kai ka ainihin muradi ba shi ne ba ai haka abin yake ai hanya ce amma hanyar ga irin illolinta ga irin illolinta to ya kai ka kawar duk mutumin da ya yi ƙoƙari ya kawar da son zuciyarsa to insha Allah ko zai isa zuwa gurin da Allah yake bukata ka dawo gurin da gaske shine raddul insani ila as ila watanihi al asli yadda ka zo tangaran lafiye daga Allah to za ka koma wajen Allah lafiye shine ka koma wajen Allah yadda ka zo wala ta mutanna illa wa antum to abin da ake nufi kenan a sufanci ko ana ganewa ko hira na yayi yawa ana fahimtar abin da ake nufi alhamdulillah Allah ka sa mu an gane ko bilira da zikiri ala sabilin taskiyati ka gani bi suluki ala aidil kumani to ta yaya za ka yi akan hanya ne kawai za ka dinga wannan zikirin ka kai ga wannan to ai ba za ka san ko ina ba sai ka je ka tirke ma a wani guri kana ta zikirin baka sani ba a'a kumal sune sufaye bi ma'ana fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun wa sayna al insana bi walidayhi حملته أمه وعنا على وعن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليه المسير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلن تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبئي سبيل من أناب إلي واتبئي سبيل من أناب إلي wanda ya riga ya shiga hanyar ya tafi to ka bi hanyar wanda ya shiga hanyar ya tafi mutum ne yake driver zuwa sokoto wannan yana driver zuwa maiduguri wannan yana driver zuwa adamawa wannan yana driver zuwa port harcourt wannan kusan kurewar mu kenan ko ta koina haka ne ko haka ne kusan kamar haka ne ko ina boda ne to shikenan wanda yake driving din nan in kana son ka san hanya to ka bi wanda ya sa wajen hanya shine zai baka labarin mai hanyar da ciki na maiduguri ya baka su ne kumal wanda ake kullum kwanan duniya yana kan hanya zai iya gaya maka ya ce waje kaza da waje kaza ana fashi waje kaza da waje kaza hanyar ka ɓaci waje kaza ka karyata shi ka je ka gani su ne kuma kaga wata bi sabila man ana ba ilayya amma sai ka yi watanni ka zo ka ji hanya ɗaya ko ka yi sai shekara ko wani bukatar ka yi ka ce ka san hanyar kai za ka ba da labari ai ƙarya kake baka zamo daidai da wanda yake bi kowane lokaci ba shi ne ma nan atman shi ne ya gaya maka magana ce ko jiya ma an yi fashi a waje kaza ɗazun ma waje kaza da waje kaza da yau gurin ya yi kaza wannan haka ne saboda su ne atman su ne ake nufi sai mutum ya ce ƙarya ne an su gashi nan sun saba da hanyar mafi irin abin da ke faruwa kenan ba wannan kuwa mutum yana son gaskiya ya yarda ko ma bai yadda bai je tasha ya tambaya zai je an gaya masa haka nan ali tarbiyati daga ma'abuta tarbiya ta na halgilla min babin idan ka same su to za ka nisanta daga barin yin hikidu daga baɗin ka bi haisula karkafi bakiyatun za ka zama babu wani abu da zai saura a cikin zuciyarka na na riko wa tafsirun nafsaka ukhrawiyatun to daga nan ranka zai zama ukhrawiyatun dan lahira ba duniya bane ka zamo abin da ake bukata to in ko ka zamo ka fita daga duniya ka koma da'iman kana cikin tafiya da dawowa da komai da komai ai ka san hanya don ka san hanya ko insha Allah in aka ce babu wanda ya kai ka sanin hanya da in za baka in za a ana zaben direbobi sai ce daga nan zuwa zuwa zuwa gombe gada nawa ne ana ana ihtibar haka yanzu direba nawa ne ya san gada nawa ne sai babban gada ya sani kwalbati sai ka faɗa kwalbati sai ka faɗa saboda kiyayewa a tabbatar da ka sani wanda ya san kwalbatin da ke hanya da wanda ya san gada ne kawai ke hanya wa ya fi wani sani to duk kauyen da ke hanyar ka sani duk gidan da yake kan hanya ka sani ko da gida ɗaya ne ashe ma'arifan da bambanci kenan to daga zaran ka san wa'annan an san ka zamo ɗan gari duk wani abu da aka kawo shi ba ko ka zo ka shimfiɗa shi a kwakwalwar ka ka ta daga nan bayan aka tashi in aka je waje kaza ne za a samu kaza in aka je waje kaza ne za a samu kaza haka ne ta yaya mutane suka yarda da wulaya na turawa suka kasa fahimtar wulaya na Allah wayan nan na hannun wannan wannan waya wannan waya na hannun akwai saitin da zaka mar inda zaka yi tafiya da kafa ka tashi ka taka a nan garin zuwa magariba zai gaya maka taku nawa kai ko haka ne ko ba haka bai to ƙarya ne to waye kamata ya san wannan mala'ikunka da Allah to ya kai ka sani yaya wannan malami ne fa yayi malamin da bai iya tsarki ba amma ya san duniya ya na shi zama gaskiya ya na wanda suka ba wa kansu Allah kuma zai zama ba gaskiya ba ijtihadi fa yayi akan duniyarsa aka saka masa kuma aka nuna masa to yaya wanda yayi ijtihadi ya san na Allah a ce na shi kuma ba zai sani ba me ya laifinsa don ya ji Allah? ko ana fahimta abin da ke magana ko kuma ina ta surutu da yawa ba da an kanar dunawiyatun bayan da duniya ce a cikin mutum amma mai da shi ya zama lahira falayu na fi ba da zalika fi shayin min alhuzuri to ba za yi wani munafasa akan wani abu nan daga cikin hajjin duniya ba domin ya gama da duniya baya yin wani abu sai ga duk abin da zai zai ga lillahi ne billahi minallahi ilallahi komi na shi sai mai da shi kawai wajen Allah sai ka ga aikinka lalaka wala ninka wala duk wani abin da ka yi ka ce Allah ne to daga nan shi zaka shi ne ma'ana asufiyu gayatuhu to ba wai ya zamo Allah ba a ilallahi ne idan kuma ka zama haka ta halatta bi akhlaqin lahi ka samu dajiya irin dajiya da Allah yake so duk wani abin da yazo maka ana yi abin kawai ka gane manufa wa imma zam wa imma mahmud ba za ka karbi zamu ba za ka karbi mahmudu ba in an yabe ka ba za ka ji ba in an zarge ka ma ba za ka ji ba duk abu ɗaya ne kawai shi ne shi Ibrahim yake cewa a cikin diwani ne yake bada me yake bara fasiya ne in ji ma ya sirru wa ma yuki shi ne dalilin kalmar ai fasiya ne in ji ma ya sirru wa ma yuki da abin da zai faranta rai da abin da zai bakanta rai ni a waje na komi in ya zo ɗaya ne saboda ya riga fawwal amru ila Allah saboda haka ya zama shugaban mu Allah taimake mu. Babu wani rabon mutum a cikin zamin jahin na daga alfarma o malin ko dukiya duka malin ta allika kalbun bi hadarci maulahu saboda zuciyar ta race da hadaran ubangiji. Kai fa ya buka ta yaya wani abu zai sauka kamar kila kamar yadda aka ce aljillu fil qulubi shi riko a cikin zuciya italafat billahi tana karewa cikin Allah wattafaqat ala muhabbati tana ittifaqi cikin son Allah wa tamat ala muwaddati ta taru kuma a cikin muwadda wa ana sabbi zikri suka fara la ilaha illallah sai ka gashi ba abin da kake so sai ambatan Allah shine Allah da zikrillahi zuciya daga zarar zaka ji wani abu zai taba ka ko sai ka fara kiran Allah kana kiran Allah sai ka mance da wancan bala'i shi yasa idan bala'i ya zo maka idan ka baka ce mun misali kullum bakin ciki na samun ka ko ka je ka karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to faɗa mana fasaran sa inna mu na Allah ne wa inna mu kuma ilaihi zamu koma ilaihi zuwa gare shi raji'un zamu koma kaga kana daure kanka ne a wajen sa kaga ai kwaya ne daga cikin kwayoyi ka je ka faɗe shi a in zuciyarka tana ɓaci da yawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni dai in nayi ɗari uku da goma sha uku duk bacin rai ina dawowa daidai in kuma zan sha wahala sai mance da ayan ma gaba ɗaya to ina kuma ina da aboki makusanci ya ce kai kaza mana kaga an dawo da kai kai kuma ka gani sai ka ka dawo normal kaga kenan ashe menene abin da ake son a ja ka kaje min huzuzin duniya wa bugu biha wa kaza wa kaza an dawo an sake daure ka wajen Allah sai ka dawo tas wanda ya bata maka ran ya dawo kuma sai ka kuna tafi da shi ma ba samu lafiya ba wanda kana shirye-shiryen yadda ka yi kaimar fitowan daku kai ma kamar da martani to kuma ya zama abokin ga watakila za ka iya zuwa ma kamar alheri haliyan karatun mu ya ja lokaci ga shi kuma mun kasa samun wajen tsayawa mun tsaya kan hanya ko mu jaka wasu tagarar ƙarfin shukuri sai mutum ya fara cikin shukurinsa fa inna talkal qulubu cewa wannan zukatan da saffat to ta tsarkaka kenan min hawajisin nufusi daga girgizan nan na zuciya wa zalamatin tabai da duhun nan na ɗabi'a bal kai ba maka ba ka halar da nurin tafawiki ta yi kwalli an gani da hasken nan na fifitayya ne fadalil malikin sari daga fadalan nan na almaliku ubangiji a sani'u wanda yake halitta wala mahalatan babu makawa anna hadhihi quluba wannan zuciya hiya qulubu ahlullahi shine zuciyan bayin Allah almutamin ala kalimatul wahida wanda suka haɗu akan kalma guda daya ma a ta'alluqi bi shurutit tariqi wanda suka rataye da sharadin nan na karanta tariqa wal intibabi kuma suka tsaya ala talabil haƙƙi neman gaskiya bi kamalin sirki saboda cikan gaskiya wata ziki da gaskatawa قال أئمة الطريق ما لم طريق أسفل رضي الله عنهم الله يدرسوا والناس في هذا أتكم متعني ونم متعين رجلان متعني جوني كوي رجل طالب ما عند الله mutumin da yake neman abin da ke wajen Allah Allah ka bamu mu muna neman abin da ke wajen Allah wa yadahu ila ma inda Allah nafsuhu yake yake neman ma inda Allah nafsuhu abin da ke wajen Allah gaba ɗayan sa gairi da waninsa amma lil muhittima hadha babu wanda ya dace tare da wannan munafasacin cikin munafasa wala hira'un ko zancen banza wala gillun ko riko da zuci ya annahu ma'ahu domin shi yana tare da Allah fi tsariƙil wahida a cikin hanya ɗaya wujatun wahida mafuskanta ɗaya ba huwa ahu ya zama abokin kawo muhidu ya zama mai taimakon ka wal mu'minu lil mu'mini kal bunyanun marsusu yashuddu ba'dhum ba'dha mu'mini da mu'mini kalif bunyanun kamar gini ne wanda aka yi masa aka haɗa shi ko ya shi dubabun baba wa rajulun mubtatinun akwai kuma mutum ɗaya fitinanne ne wani yazu billahi muna neman tsari da shi bi shay'in min muhabbati daga wani abu daga cikin soyayya shine son sa alja alfarma ce ne sai suka walma ko dukiya war yasa ko shugabanci wa nazara la khalqu fi malil makhluqi shi halitta sai dinga kallon abin da ke wajen wanda aka halitta ma a haza ka da wannan airan munafasa shi ma munafasa ne la'annahu wannan zuhudu gudun duniya ne fi ma rugiba fi cikin abin da ake kwaɗayi cikin sa huwa fi wadin wa zaka fi wadin wannan yana wannan gurin wannan yana wannan gurin ashe mutanen mutane biyu ne wannan akwai rajulul duniya akwai rajulul akhirah haka ne haka ne na tafi a guje karatun bayan mun yi karatun in yan kun gane ya warware wannan na bayan mutane biyu ne a duniya a cikin wannan tafiyar ma akwai rajul dunawi akwai rajul ukhrawi akwai mutumin duniya akwai mutumin lahira yawa na lahira ga shi mun faɗe shi a bidarajat kowanne mun faɗi abin da za mu iya faɗa cikin abin da Allah ya nuna mana dan duniya kuwa wani kana abokantaka da shi ne don ga shi makhalukun ne abinda Allah ya bashi ne a cikin halitta kake neman ku yi abokantaka da shi don wannan ko don dukiya ko don alfarma ko don wani abu sai ku yi munafasa kuma akan wannan bari ya yi abu kaza a mulkin ya bari ya yi abu kaza da kuɗi ya canza mutane ya bari canza ya yi gida bari gida ya yi aure bari wannan ana samun wannan wannan kuma yana daga cikin abin da ake cewa izhad fi dunya yuhibbuka Allah ka guji wa'annan sai Allah ya soka wallahu alam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أن تدر الدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله بالله الفاتحة الله كيف سنة